isbatin to kuma shi tafsiri ya tamizi wanda yake mufassirun linnis ba iri biyu ne akwai muhawwali akwai ba muhawwali wato wannan muhawwalin ne shi kuma muhawwalin iri nawa ne shi akwai muhawwali daga muftada akwai muhawwali daga fa'ili akwai muhawwali daga maf'uli ko kamar misali ana akbaru minka ana aksaru minka malan muhawwali ne daga mubtada tunda asalin ibarar mali aksaru min malika mali aksaru min malika ko kamar washta alar ra'asu shaiban ko wannan muhawwali ne daga fa'ili tunda asali washta ala shaibun ra'asi kamar wa fajjar na rarra uyunan ko wannan muhawwali ne daga maf'uli tunda asali wa fajjar na uyuna larri ko to sai muhawwali kuma daga me ko iyakarsa kenan uku malami na sai muhawwali daga me sun bara kulli shay muhawalata wa aksarahum junuda junuda shi ma dai tamizi ne tamizi ne tamizi yakan zo wani lokacin an masa jami'i yakan zo kamar an masa jami'i amma galibi ya fi zuwa mufradi yin galibi shi tamizi ya zo mufradi shine asali to amma kaɗan yakan zo jam'i kama ana wa aksa rahum junudan bai ce jundan ba wajen wasu larura ce kawai ta sa ya faɗa ma da asali sai da ya ce aksa rahum junda amma in ya faɗa haka baitin nasa zai kare wani bahari ne to wayannan da filan suna to sai kuma wanda suke su nuna zato akwai wanda su suke nuna cewa zuciya tana hangen abu dai cewa kama haka yake ta fi karfafa cewa haka yake amma dai tana hangen ba lalle lalle ne ya zamo dole haka din yake ba ta ya zamo ba haka ba shine wato fi'ilai na zato kenan afalo rujahani rujahani kamar irin su zanna su hasiba zanna hasiba da makamantansu kamar misali zanantuka in shabbat lazal harbi saliya fa'arrata fi man kana anha mu'arrida zanantuka in shabbat lazal harbi saliya zanna ta nasarci mafulai biyu da kaɗin da kuma saliya ko innahum to haka nan kuma hasiba kama hasibtu tugawal juda haira tijaratin rabahan iza mar'u asbaha saƙila hasiba sodiya ta kan zo ya zama bayanta an kawo anna da ma'amulanta a ƙur'ani ma haka yake ya zo ko ya hasibuna annahum ala shay ta kan zo kuma ya zama an kawo mafolan guda biyu kamar ya hasibuna kulla saihatin alaihim hasiba a nan surar munafikun an kawo mafulan nata guda biyu kulla da kuma jari da majururin alaihim ya sibu na kulla sayatin alaihim akan kawo ta kuma a kawo mata anna da ma'amulanta sai su tsaya matsayin mafulan da anna din da ma'amulanta sai su tsaya matsayin mafulan hasiba kamar ya hasibuna annahum ala shayi ويحسبون أنهم على شيء نا سورة المجادلة نيكو أتكن سورة المجادلة شيء سائر وانا سيأتي وأنا ومأمولها سدت مسد مفعولي حسبت وأنا ومأمولها سدت مسد مفعولي حسبت آه تو wannan kenan آه sai mu maimaita baitin da yako mun adam zanna hasibtu adda alfa alima khala ra'a haja wajattu za'ama zanna hasibtu adda alfa alima khala haja hala haja hala ra'a haja to hala khala ra'a haja za'amtu antu wani ne wajattu za'ama khala khala ra'a haja wajattu za'ama sai mai gaba ɗaya ko baitin ya lissafa wasu a cikin wannan fi'ilan masu wanda suke nuna wato tahawili da kuma waɗanda suke nuna aiki na zuci fi'il ɗalbi ya ce zanna akwai zanna a ciki kamar shahidin da aka kawo wanda malamai suke kawo a nan zanen tuka in shubbat lazal harbi saliya fa'arrata fi man kana anha mu'arrida zanen tuka in shubbat lazal harbi saliya fa'arrata fi man kana anha mu'arrida na zace ka idan aka ce za a hura wutar yaƙi to kai kan mai shigarta ne in an yi kiran yaƙi na san cewa kai da na ɗauka kai ɗinnan kana cikin farkon waɗanda za su zo sai ga shi ka bauɗe a cikin wanda suka bauɗe mata sai ga shi ka gudu shine fa arrata arrada yu arridu ya gudu daga abu ko ya bauɗe daga abu arrada yu arridu fa arrata da aini da ra da dal arrada bawan fa'ala to zanna ta nasarci mafulai biyu da ka da saliya zanna hasibtu sai hasiba wato hasiba ita ma an faɗa tana nasartar mafulai biyu kama hasibtu tukawar juda haira tijaratin rabahan izamal mar'u asbaha sakila hasibtu tuka wal juda haira tijaratin raban hasiba ta nasarci tuka da kuma haira su ne mafulan nata guda biyu tuka din mansubi ne da fata mukaddara saboda suna ne makasuri zanna hasibtu adda sai adda adda shi ma na yana nasartar mafulai guda biyu kamar faɗin mawaƙi fala ta'adudil maula sharika ka filgina walakin na mal maula shariku ka fil udumi wato fala ta'adudil maula sharika ka filgina kar ka ɗauka ɗan uwanka shine wanda yake tare da kai in kana da shi in kana da shi kan yana tare da kai to wannan ba ɗan uwa ba ne ɗan uwa shine wanda yake tare da kai sanda babu sanda baka da shi ma ba ka da shi ma amma shi yana tare da kai maula a nan shi ne ma'ana ta nau kenan daga ma'anin maula ma'ali mauna ma'ani maula a hadun wa ishirun to a karabuna ko a karabuna a wannan maula na nufin a karabu wanda yake dan uwa kakka lissafa kakka ɗauka ɗan uwa wanda yake tare da kai in kana da shi to adda alfa sai alfa kamar innahum alfau aba'ahum murallin to alfau alfa ta nasarci mafulai biyu da aba'a da kuma rallina rallina ko ina wato innahum uto akwai wata mako alfaina abana rahmatin to to alfadi tana na sautar mafulai biyu sai alima alima ita ma tana na sautar mafulai biyu kamar bayin alimtu hunna muminatin ko alimtu kalbazilan ma'rufa ko alimtu kamannanan falastu bi amilin nadaka khala sai khala ita khala dinnan daga wani babi ne a bababin fi'ili khala a wani babi ne fa'ila ce fa'ila ce tunda ana cewa ya halu kamar sha'a ya sha'u ne ko zala ya zalu ko hara ya habu ko hafa ya hafu duk babin fa'ila ya fa'alu ne asalin hala hayila hayila ya hayalu khayila ya khayalo khala ya zaci kama faɗin mawaƙi da anil gawani amma hunna wa hiltuni liyasmun falawu da abihi wa huwa awwalu da anil gawani amma hunna wa hiltuni liyasmun falawu da abihi wa huwa awwalu to wahiltu ni liyasmu kala ta nasabci mafulai biyu da ya zawaidin nan a mahallin nasba ne da kuma jumlar liyasmu sai hala ra'a akwai ra'a ita ma tana da sautar mafulai biyu ra'a kamar ra'aitullaha akbara kulli shay'in muhawalatan wa aksarahum junuda haja sai haja kamar karkuntu a haju a ba amrin a hasikatin hatta alam madbina yawman mulin mato فقلت والمرء تؤديه رميته أدنى أديته إيايا ميئات da ina ɗaukan aba amri dan uwa ne da zan amincewa sai da wata ran wata musiba ta saukan mana na nufe shi ina cewa ai wannan tunda dan uwa ne na je masa tunda yana da shi ai ɗaruruwa zai bani ɗaruruwa zai bani amma da na je ina ba komi in ba ko mai karkuntu a haju to a haju murari in haja ne ya nasabci mafulai biyu da aba da aha duk dai an musu nasba da alifi saboda suna cikin suraye guda shida ko haja sai wajattu wajada kamar in wato wajada ita ma tana nasabtar mafulai biyu kamar na ƙur'ani wa in wajadna aksarahum la fasikina waje da ta nasauci mafulai biyu da aksara da kuma fasikina sai za'ama hakanan za'ama ita ma tana nasabtar mafulai biyu kama faɗin mawaƙi za'ama tuni shehan walastu bi shehin inna mashehu manya dubbu da biba za'ama tuni shehan walastu bi shehin to za'ama ta nasauci mafulai biyu da ya zawaidin za a matini wannan lamirin na mutakallim a mahallin nasba yake mafuli na biyu kuma shine sheha shine sheha ko faɗi wani da yake cewa fa in ta ni kuntu a halafi kumu fa in ni sharaitul ilma ba a bil jahali fa in ta ni kuntu a jahala fi kumutu za'ama murari in wato ta tsumini murari in za'ama shi ma ya nasarci mafulai biyu da wannan ya zaune din da jumla kuma kuntu a jahala jumla ta kuntu a jahala a mahallin nasba take bisa cewa mafuli ne na biyu na za'ama to wannan baitin da yake nan a cikin filan nan da ya kawo wayanne ne filai kalbiye ko dukkaninsu alkalbiye ne zanna kalbiya ce hasiba kalbiya ce zanna hasibtu adda kalbiyi ne ko adda kalbiyi ne shi ma ai lissafawa lissafawa ta zuci lissafawa ta zahiri ta da sautan mafule ɗaya ne adda ya lissafa adattul kutuba da lissafa littattafai za ta da sauci mafulai guda ɗaya mafuli ɗaya ne amma idan ta zuci ce lissafawa ta zuci ita take da sautar mafulai har guda biyu shi yasa tsarin larabci da yawa irin wannan abu wanda yakan zo a zahiri da kuma a baɗini to na baɗinin sai ya zamo yakan kai ga mafulai biyu kaga alima takan zo da ma'ana arafa zara kawai ya gane to wannan zai nasabci mafulai daya amma alima da mai ma'anar ya kudurce a zuciyarsa cewa haka abu yake sai ya nasabci mafulai guda biyu haka nan ra'a gani na idanu yana nasabtar mafuli biyu mafuli daya amma gani na zuci shi yana nasabtar mafulai har guda biyu na ce ra'aitu zaidan kawai na ga zaidu bi ma'ana absartuhu ra'aitu zaidan bi ma'ana absartuhu zai nasabci mafulai guda daya mafuli daya tak amma ra'aitu zaidan karima a zuciyata ina gano cewa zaidu mai karamci ne ina gano cewa zaidu mai karamci ne adattul kutuba na lissafa littattafai a zahiri adattul kutuba na fi'ata a zuciyata ina daukan cewa littattafai suna da amfani wannan sai na sabci mafulai guda biyu shi yasa adda shi ma dai fi'ili ne na zuci ba na tasiri ba ne kenan ko to sai wanne kuma hala sai wanne ra'a haja uhum. sai wajada sai sai za'ama dukkaninsu ma ba na tasiri ko dukkaninsu alfa alfa shi ma fi'ili ne wanda yake na zuci eh, fi'ili ne na zuci ba na tasiri ba ne mai na tasirin sai kamar ja'ala ja'ala sayyara radda taraka duk wa'annan su ne na tasiri kamar taraka radda da da wato uh, ja'ala sayyara to wayannan su ne na tasiri irinsu su ne na tasiri amma duk wanda ya kawo a nan na fili ne na zuci sai dai a cikinsu akwai wanda yake yaƙini akwai kuma wanda yake zannu ko wayanne ne yaƙini yin a cikinsu galima da wanne kuma da waje da su kenan alfa guda nawa ne kenan alima dai ita ce kan gaba da ra'a kuma sai ra'a ita take binta sai wajada sai alfa sai adda'a ita adda ba ta yaƙini bace adda ba ta yaƙini bace saboda yadda kake lissafa abin ta ya zama ba lalle haka din ba zara kana lissafa shi cewa haka ne a zuciyarka amma waje da ka same shi haka din kaga ya zamo kenan yaƙini ne kenan haka nan ra'a ra'a amma adda da zanna duk tafiyar su daya ita suna tasirin da ya kama su ja'ala mai ma'anar sayyara kamar fajal na bayan mansura ko taraka taraka kamar na wata raka na ba'arahum yau mai izin ya muju fi ba ko wa rabbaituhu fatarakahu saldan shi ma hudun mafuli na farko saldan mafuli na biyu ko wa rabbaituhu hatta iza ma taraktahu hatta iza ma taraktuhu ahal qaumi wastagana anil mastasharibu ta game da haƙƙi jahidan walawa ya lawa yadda hullahun lazi huwa katilu to hata ya zama taraktuhu a halƙaumi haka na radda radda kamar faradda musabaitin da aka kawo jiya faradda faradda wujuhahunna faradda hunna su da bira waradda wujuhahunnal bira su da radda ta yi ta yi ta daga mafulai biyu ita ma fi'ili ce na tasiri fi'ili ne na tasiri ko sun marada da nahu asfala safiliyin wai su sun ce shi ma wannan dai radda din ta tasiri ce shi yasa ta nasarci mafulai biyu da hu da kuma asfala hu din shine mafuli na farko asfala shine mafuli na biyu to wannan baitin da yake nan sai mai tashi na tabi waya qabahu ilgawu in ja'at wal wa ullikat haythu musaddarun hasal waya qabahu ilgawu in ja'at wal wa ullikat haythu musaddarun hasal sun yi gaba da ku an samu bahul ilgawu su wayannan fi'ilan yana da muni a ce an ki ba su aiki gaba daya shine ma'anar ilgai ko lafazi ko mahalli ya zamo ba ba su aiki ba a lafazi ko mahalli gaba daya to wannan yana da muni in ja atuwal amma fa inda haka yake da muni inda yake filan sun zo a farko in suka zo a farko to wannan ya yi muni a ce a jefar da su ka ce zanantu zaidun ka'imun to haka yana da muni kwarai shi yasa malamai suka ce in an ga irin wannan ma ya zo to sai a yi kaddara cewa akwai abin da aka shafe ko ramiru shani ko la mubtidai wato wajen wuzil ilga'a lafil ibtida ko yadda ibn malik yake faɗa a alfiya wajen wuzil ilga'a lafil ibtida wani ramira shani aw la mubtida fi muhimin ilga'a ma taqaddama wato ana jefar da ita wajen wizil ilga'a ka halatta yi ilga'in filan nan lafil ibtida amma inda yake bata zo a farko ba ka iya cewa zaidun zanantu ka'imun ko kuma zainun ka'imun zanantu ta zo a tsakiya ko ta zo a ƙarshe a ilga'in ta wannan ba komai ya yi daidai ka ce zaidun zanantu ka'imun ko kuma zaidun ka'imun zanantu ko kama faɗin mawaƙi da yake cewa alƙaumu fi asari zanantu wa in yakun maƙar zanantu faƙar zafirtu wa habu alƙaumu fi asari zanantu wa in yakun maƙar zanantu faƙar zafirtu wa habu ya ce alƙaumu fi asari zanantu wannan kaga ya yi ilga'inta saboda ta zo a ƙarshe wannan ya yi daidai tunda alƙaumu ɗin da shine zai zama mafuli na farko fi asari jari da mazalurin ya zama shine mafuli na biyu to amma sai ilgayin ta ce alƙawar fi asari zanen ina zaton fa mutanen nan ina zaton fa mutanen nan cewa za su wai za su biyo ni wa in ya kuma gazanar ta in ko haka ta kasance fa gazzafiyar to yau ai yau na gama da su wahabu yau kan su sun taɗi in suka yi ka tobar biyo ni a baya cewa wai za su same ni a jeji su gama da ni to ai su za a gama da su a yau shine alƙawar fi asari zanantu wa in ya kuma gazanantu fa gazzafiyar to wahabu wani ramira sha'ani ya ce ka kaddara ramiru sha'ani aw lam ibtida ko ka kaddara lamul ibtida fi muhimmin ilga a ma taqaddama a cikin duk wata magana ta larabawa da aka samu wadda take nuna cewa kamar an jefar da abin da yake ya zo a farko a cikin fi'ilan babin nan ina misali inda ake kaddara lamiru shanin kamar baitin ka abin zuhairin Allah ya kare da gare shi inda ya faɗa a kabisi da sabanat su'adu yake cewa arju wa amulu an tadanu mawaddatuha wa ma ihalu ladaina minki tanwili arju wa amulu an tadanu mawaddatuha wa ma ihalu wa ma ihalu ladaina minki tanwilu yace ma ihalu ladaina minki tanwilu ihalu murari in khala ne amma gashi ya zo a farko tare da haka ya ba shi aiki bai ce ladaina minki tanwilan ba da ya ba shi aiki sai ya ce ladaina minki tanwila amma ladaina minki tanwilu to anan sai a kaddara ramiru sha'ani a kaddara cewa kamar ya ce wa ma ikhaluhu ladaina minki tanwil ba na zaton cewa lamarin da sha'anin za mu samu wani alheri daga gare ki ta yi dai a ce kin so mun amma san namu ma ba na wanda zai sa haki mana alheri ba shine arju wa amulu an tannu mawaddatu ha wa ma ikhalu ladaina minki tanwilu inda kuma ake kaddara lamul ibtida'i kamar a faɗin mawaƙi da ya ce ka za ka uddibtu hatta sare min huluki anni wajattu milaku shimatil adabu anni wajattu milaku shimatil adabu wajada ta wannan babin ce amma sai gashi gashi ya kawo ta a farko amma kuma bai ba ta aiki ba ya ce wajattu milaku shimatil adabu to sai a kaddara namul ibtida'i kamar ya ce anni wajattu lamilaku shimati al'adabu lamilaku shimati al'adabu kaza ka uddibtu ni haka tun farko aka koya min ladabi har ta sara min hulki har ya zama yana daga ɗabi'a ta ni wajatu cewa ni na sami milaku shi mati kan gaba na kan gaba a ɗabi'un mutum al'adabu ladabi ladabi shine kan gaba a dukkan wasu ta ɗabi'a da mutum zai samu kyakkyawan ladabi shi ke kan gaba to wato wa yakbalu ilgawin jadwal wa ullikat ana talikin filan babin nan haisu musaddarun hasal in ya zama bayan an kawo ta sai aka kawo wata kalma wadda a tsarin larabci za a ce haƙƙin wannan kalmar ta zama ta zo a farkon magana kamar istifhami ko silami lamul ibtida'i da makamantansu dai abubuwan dai da yake za a ce haƙƙinsu ne su zo a farkon magana to a irin nan idan bayan an kawo ɗaya daga filan nan aka kawo wannan sai a yi ta'aliki sai ka ce zanantu man zaidu man ta istifhani man zaidu zanantu man zaidu a nan ba za a ita zanna sai ta zamo an yi ta'aliƙinta ma'anar ta'aliki shine zamo ba za a ba ta aiki ba amma a lafazi a mahalli aikin nata yana nan ma'anar wannan shine da za ka yi adafi a kai sai nasaba ta bayyana sai ka ce zanantu ko alimtu man zaidu wa amran ka'ima amran ka'iman shi sai ka nasabce shi a fili man zaidu man labari ne zaidun mubtada zaidun din marfu'i ne bisa ibtida'i man din kuma a mahallin rafa yake bisa cewa labari ne to amma kuma a hakika mahallin wato shi ma mahallin rafa yake bisa cewa labari ne amma a hakika dukkaninsu a mahallin nasba suke bisa cewa mafulan man ne am alimtu mafulan alimtu ne shi yasa da aka yi adafi a kai sai ka ce wa zaidan mundalika ko wa zaidan ka'ima ko wa amran ka'iman alimtu man zaidu wa amran ka'ima alimtu man zaidu na san waye zaidu waye zaidu na san kuma cewa amru a tsaye yake to wannan kenan shine ana yin ta'alikin filan babin nan in ya zamo kafin a kawo ta bayan an kawo ta bayan an kawo ta an kawo abin da yake lahu sadarul kalami ina misali a ƙur'ani ina misalin inda yake an kawo filan babin nan amma aka kawo malahu sadarul kalam bayan an faɗe su sana ɗaukar mu illa ƙalila wata zunnuna illa bistumu in shardiya a ko in ta nafaye duk lahasadar kalami ko in nafiya ko in shardiya duk lahasadar kalami kowane a ciki haƙƙi ya zo a farkon magana haƙƙinsu a tsarin larabci ya zo a farkon magana shi yasa tunda a nan ɗin ma sai a ɗauka kamar sun zo a farkon magana shi ne ina kuma misalin wani misali laƙad alimta ma ha'ula iyan ɗiƙuwan shi ma ma mata na fayi ta yi ta'alikin alima ta yi ta'alikin alima kowanne alima an saya kunu shi ma an yi ta'aliki ko kuma wanne walaƙad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min halak lam al ibtida'i shi kuma anan yayi ta'liqin alima daga aiki a wala kad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati kama wanne kuma wazannu annahum mani'atuhum husunuhum min Allah haka ne shi ma wannan dai mafuli annahum mani'atuhum husunuhum min Allah shi da kawai a mahallin mafulin zanna shi ne ya zo a mahallin mafulin zanna ko zannu annahum ilaina la annahum ilaina la yarji'una to wannan kenan dai ita ana talikin ta in ya zamo bayan an faɗe ta wato aka ga wato akwai wani abu wanda yake lahusarul kalami guda nawa ne ibnu malik ya kawo a yana da sai kalami bayan ya faɗa wajen wuzul ilga ala filiptida wani ramira shani aula maftida fi muhimmin ilga amma ta kaddama walta zimit ta'alika kabla eh kabla na fi ma na farko kenan eh kamar lagar alinta ma haula yadda gona ko wala la mubtida in auqasam kaza wal istifhamu zalahun hatam ko wa in wala la mubtida'i nau kasam ko wa in wala la mibtida'i nau kasam kaza wal istifhamu wa lahun hatam ya kawo guda nawa kenan kabla na fema wa in wala la mibtida'in aw kasam kaza wal istifham ya kawo guda shida ko ya kawo shida to amma ba iyakarsu ba ma kenan akwai wa'yansu din su dai wannan su ne wanda suka fi yawan zuwa sai mu maimaita baitin ko na da ara addi ila salasatin nabba ara a alama habbara sai alama habbara ne Eh? Nab- eh? a alama to alama nabba habbara wa ahabara a addi ila salasatin anba ara a alama ha- habbara ab- alama nabba a habara kaza wa habbara haka ne alama na je masa satin anba ara nab- a alama nabba habbara wa ahabara addi ila salasatin anba ara a alama nabba habbara wa ahabara sai mai gaba da ku nan tun da salasatin anba ta ta'addatar da wasu fi'ilai su shida zuwa maf'ulai har guda uku asali dai wato da alima da ra'a alima da ra'a wanda suka gabata gare mu a babin zanna wanda suke nasabtar maf'ulai guda biyu su ne suke nasabtar maf'ulai uku idan an ƙara musu alhamza dama an faɗa idan aka ƙara fi aka ƙara wa fi'ili lazimi alhamza sai ta ga maf'uli daya kamar zahaba zahaba zaidu sai ka ce azhaba zaidun amra in kuma an karawa mai ta'adda ga mafuli ɗaya alhamza sai ya koma ta'adda ga mafulai biyu filin da yake wato ta'adda ga mafuli guda ɗaya in an ƙara masa alhamza sai ya koma ta'adda ga mafulai guda biyu kamar misali alimata arafa mai ma'ana arafa to sai ka ce alamtu zaidan amra da alima zaidun amra bi ma'ana a rafa zaidun amra to idan ka sa alhamza sai ka ce alamtu zaidan amra na nuna wa zaidu waye amru na nuna masa amru to idan kuma mai ta'adda ne ga mafulai biyu aka kara masa alhamza sai ya koma ta'adda ga mafulai uku kamar wannan din alima mai ta'adda ga mafuli biyu ko ra'a mai ta'adda ga mafulai biyu idan aka sa musu alhamza sai su ta'adda ga mafulai uku shine ce akwai an ba'a a ciki kamar faɗin a asha da yake cewa wa'un bi'tu qaisan walam abluhu kama za'amu khaira ahalil yaman wa'un bi'tu qaisan walam abluhu kama za'amu khaira ahalil yaman to un bi'tu an ba'a ce aka gina ta lil majhuli gashi ta yi nasabci mafulai uku na farko shi aka mayan na ibul fa'ili shine tudin wannan tudin shine mafulin ta na farko amma yanzu tunda an shafe fa'ili sai ya tsaya matsayin fa'ilin ya zama a mahallin rafa'a yake a yanzu ko da yake asali a mahallin nasba yake tunda mafuli ne kaisan shine mafuli na biyu khaira shine mafuli na uku an ban labarin cewa kaisu a duk mutanen yaman ba kamar ishi ya fi kowa a yaman amma ni har zuwa dai yanzu ban gwada shi na gani ba ban gwada na ga cewa eh yanda aka faɗa ɗin haka ɗin ne ko ba haka ba shine walam abluhu kama za mu khaira ahlil yaman ara haka nan ara ita ma tana ta'adda ga mafulai guda uku kamar izuri ka humullahu fi manamika qalila walau arakahum kaseeran lafashiltum la tanaza'atum fil amri to yuri murari in ara ne da ya ta'adda ga mafulai uku na farko shine ka ka na biyu shine hum hum na uku shine kalila na ukun shine kalila ko haka lau ara kahum kasiran to ara gashi ta ta'adda ga mafulai har guda uku da ka da hum da kuma kasiran din wannan mafulanta ne da kalilan din shine na uku wal am kasiran kasiran shine mafulan na uku na ita ara to a lafashiltu wala tanaza'atun fil amri sai a alama a alama ita ma tana ta'adda ga mafulai uku kamar alamtu zaidan bishiran mundalika a alamtu zaidan bishiran mundalika a alama ta yi ta'adda ga mafulai uku da eh, amran da bishiran mun, da kuma mun dalika a alamtu eh, amran bishiran mun dalikan ko alamtu zaidan bishiran mun dalika alama dai ta yi ta'adda ga mafulai guda uku sai nabba akwai nabba a kuma ita ma tana ta'adda ga mafulai uku kamar faɗin nabiga nubbitu zur'ata wasafahatu kasmiha yuhudi ilayya gara'ibal ash'ari نبئت الزرعة والسفاهة كاسمها يهدي إلي غرائب الأشعار ويني aka faɗa wa cewa zur'atu yana yana kawo yanayi min wake-wake na zaki na sassafatu kasmiha daman wawa dan ya aikin wauta ai ba mamaki a to nubi'tu nabba'a ce aka gina ta lil majhuli gashi ta ta nasabtu mafulai uku na farkon shi ya koma na ibul fa'il shine tu din zur'ata shine na biyu jumlar yahudi ilayya ga ra'ibal ash'ari ita ce ta uku mafuli na uku na ba habbara sai habbara habbara kama faɗin mawaƙi wa hubbirtu sauda algamimi mariratan fa qabaltu min ahli bi misra a'uduha wa hubbirtu sauda algamimi mariratan fa qabaltu min ahli bi misra a'uduha to hubbirtu shi ma dai a habbara din an gina shi ne lil majhuli tu din shine mafuli na farko amma yanzu ya zama na ibul fa'ili sauda'a shine mafuli na biyu mariratan shine na uku an ban labari cewa mace da ake kira da ita sauda'u wadda ake kira sauda'u wadda take zaune a guda ake ce da shi gamin ba ta da lafiya shi yasa da jin ba ta da lafiya na baro gida na to daga wajen iyali na a misra don in je in gaishe ta to nabba sai habara wa ahabara sai ahabara ahabara kama faɗin mawaƙi wa ma alaiki iza ni da nifan wa gwaba ba'aluki yawman an ta'udina a yau ta jali nudfatan filma ibaridatan to wa ma alaiki iza ni da nifan uhubira shi a habara ne shi ma dai an gina shi ne lil majhuli ti din shine mafuli na farko amma yanzu ya koma na ibul fa'ili wannan ya zaure din kuma tini shine mafuli na biyu na uku shine da nifa me zai hana ke da aka baki labari ban da lafiya in kin ga mai gidanki baya nan ki zo ki gaishe ni tun da an faɗa miki ban da lafiya me zai hana in kin ga mai gidanki baya nan ki zo ki gaishe ni to wa ma alaiki za a kubirti ni da nufin waga babba a luki yauman an ta'udina to wannan kenan dai wannan filan kenan guda shida ya ambata a nan wato da ita ta farko an ba'a ko da yake ba ita bace akan gaba a gababin a alama ce akan gaba da ara sannan ita an ba'a sannan na ba'a sannan habara sannan a habara galibi dai muka duba sai muga sauran in banda a alama da ara wanda su kama asaliye ne a wannan babu sauran ba kasafai aka ji sun zo a fili sun nasarci mafulai uku gaba ɗaya ba galibi sai dai ko a gina su ga majhuli ya zamo mafulinsu na farko ya koma na ibul fa'il sauran mafulan guda biyu su ci gaba da zama a matsayinsu na mafulai a wannan kenan sai mai mai tabaitun ku ba a kai guda biyun da su ne a alama da ara su ne wanda aka ji daga laraba amma sauran kawai an raskar da su ne fili mita daga mafulai biyu a ya kara masa alhamza ya kai ga mafuli uku ya ta daga mafuli uku to sai alaihi abada الفاعل الذي إليه أسند فعل مقدم عليه أبدا الفاعل الذي إليه أسند فعل مقدم عليه أبدا سمي abin da ake kira fa'ili wanda ya gabata gare mu dai akwai sabani tsakanin malamai a babun marfu'atu a babun marfu'atu wanne ne yake asali mubtada ko fa'ili wasu suka ce mubtada wasu suka ce fa'ili aka samu ma wanda suka ce ai kowanne ma a cikinsu a iya cewa asali ne da kansa yadda suyudi yake fada a farkon alfiyarsa a farkon babin marfu'atu wa hatalafu fi ma lahu ta'assulu fi hal mubtada'un aw fa'ilu wa wajhu kullin littijahin yajalu min samma qala al-ba'ru kullun aslu واختلفوا فيما له التأصل في الرفع هل مبتدأ أو فاعل wasu su ai mubtada ne kamar irin su siba waihi su ibnu malik ibnu malik kafin ya kawo fa'ili sai da ya kawo mubtada sai da ya kawo mubtada sannan kuma ya kawo nawasihul ibtida'i shi ma dai mai wannan littafin ya bi wannan tsarin ko kafin ya kawo fa'ili sai da ya kawo mubtada da nawasihul ibtida'i ko wasu ko suka ce fa'ili ne kamar irin su ibn al-hajib kaga shi a kafiya sai da ya fara kawo bayani akan fa'ili wa wace kullum litijahin ya jilo dalilin kowa in an faɗa hujjojinsa za su zai fito fili dalilin da kowa ya daga ce masu min san makalar baro kullum asulu wannan yasa wa'yansu suka ce ma kowanne a cikinsu a ce fa'ili ne yanzu dai nan za a shiga babin fa'ili alfa'ilu fa'ili wato lazi shi ne wannan ilaihi usni da fi'ilu da aka dangana fi'ili zuwa gare shi au ma fihi ma'anahu ju'il wannan au ma fihi ma'anahu ju'il na baiti na biyu yara ta ne da wannan yara ya wato adafi ne akan wannan fi'ilun din ko kuma aka jingina masa abin da yake yana da ma'anar fi'ili shi yasa fa'ili ba wai lalle fi'ili ne yake rafa'antarsa ba fa'ili fi'ili yakan rafa'ance shi sauran kuma abin da suke rafa'antarsa sun kai guda nawa sunan fa'ili ɗaya kenan eh a wannan duk fi'ili ne duk ya shiga cikin fi'ili eh sifa mushabbaha akwai masdari akwai mai kuma eh afalu tafrili sunan mafuli ba ya rafa'antar fa'ili yana rafa'antar na'ibul fa'ili ne sunan mafuli yana rafa'antar amma na'ibul fa'ili akwai afalu tafrili akwai kuma sufa mushabbaha ko akwai me kuma ko shi kenan abubuwan da ke rafa'antar fa'ili sun kai nawa akwai fi'ili akwai sunan fi'ili akwai masdari akwai sunan fa'ili akwai sufa mushabbaha akwai afalu tafrili akwai kuma me akwai kuma me ya wa adadi guda nawa ya fada sunan maf'uli dan shi sunan maf'uli aikin da yake na kamar fi'ilinsa yana aiki kamar fi'ili ne mabni lil maf'uli shi yasa shi yana rafa'antar naibul fa'ili ba fa'ili ba abu nawa ya kawo sunan fi'ili an samu masdari an samu sunan fa'ili in an ga dama a iya cewa ma amsilatul mubalagati irin su fa'alu fa'ilu da sauransu ko ga kuma sufa mushabbaha ga afalu tafrili ga me kuma ga zarafi zarafi ga jari da majurori duk wannan suna aiki kawai aikin fi'ili shi waje dangane da rafa'antar fa'ili wannan guda takwas din to an hada hashi kansa fi'ilin ya zamo tara shi fa'ili abinda zai rafa'ance shi ɗaya ne daga cikin abubuwa guda tara ko dai fi'ilin kansa ko sunan fi'ili ko masdari ko sunan fa'ili ko misali na mubalaga ko sufa ta mushabbaha ko afalu tafarili ko jari da majaruri ko zarafi kowanne daga cikin wannan ya iya rafa'antar fa'ili illa iyaka dangane da zarafi da jari da majaruri akwai sharaɗi a wajen mafi yawan malamai ko amma akwai malaman da suka ce ai ko ba wannan sharaɗin ko majaradi yana cewa wala hafashu wal kofi fi zaka afjala wala hafashu wal kofi fi zaka afjala mala hafashu da malaman kofa su sun ce jari da majaluri ko zarafi ba sai lalle sun samu dogara da wani abu ba ma za iya yin aiki kamar aikin fili amma su sauran cewa suka yi sai sun dogara aljaruwar majaluru in ya atamida ko aljaruwar zurufu ne in ya atamida sai sun sami dogara in ka ce ma fiddari rajulun to tayi rajulun din ya zama fa'ili ne na fiddari tunda fiddari jarin ya dogara da na fayi ko a fiddari rajulun ya zama rajulun din fa'ili ne na a fiddari mukaddamin alaihi abada to a shi dai koyaushe fa'ili lalle ne ya zamo amilinsa ya gabace shi lalle ne amilin fa'ili ya zo kafin fa'ilin amma fa wannan a wajen manahautan basira ne da mafi yawan malamai manahautan kufa suka ce ai yayu ma amilin ya zo bayan fa'ilin suka kawo hujja da baitin zabba'u da take cewa malil jimali malil jimali mashiha wa ida ma mashuha wa ida malil jimali mashuha wa ida ajandalan ya hamilna am hadida malil jimali mashuha wa ida suka ce mashi ɗin fa'ili ne na wa'ida wa'idan ɗin hali ne daga jimali ɗin wa'idan shi yana sarci mashiyuha a wajensu malaman basa'an kufa da wasu 'yan kaɗan daga malamai shi yasa kenan ashe amilin fa'ili ya iya jinkirta kenan amma wajen manahautan basira da suka tafi akan cewa haka ba zai yi ba sai suka yi tawilin wannan da cewa akwai kana shafaffiya kana mashiwa wa ida